Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuhat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ يحضر لنا في هذا المحضر وسعته بنظرة تأتي لنا بسفر الحمد لله الحمد لله من جود الله تبارك وتعالى يا فاتح دام أننت da muke ci gaba wato da karatun diwani diwanin maulan musa ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi yawon ga Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan mun dan tsaya saboda wata azumi saboda wata ramadana muka dan tsaya to yanzu watan ramadan ya kare kuma mun ci za mu ci gaba kuma ina ganin ina ina zaton ma wancan sati biyun da ya wuce an yi karatu saboda muna can mun yi magana da malam shehu muke mu ci gaba da karatu alhamdulillah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi azumin mu ya karbi ibadojinmu ya karbi kuma kuka addu'o'inmu na Allah ya maimaita mana muna ma kowa barka da sallah kuma muna ma muna ziyartar kowa kamar yadda kowa wato muna muna mubadalan ziyara tsakaninmu dan Allah Allah ya muna muwafaka Allah ya taimake mu baki daya da haka za mu ci gaba wato da karatu da aka fara da sati biyun da yake bana nan sai yau dai Allah ya sa ina nan kuma ni yau zan fara ni yau zan zan abu na zan tashi to kuma da haka alhamdulillah Allah ya samu gama lafiya Allah ya tara muna soyayya ta maulan mu sai Ibrahim da Allah ta rabu kana muna soyayya ga sallallahu alaihi wa sallam الصحابة الكبار أهل البيت الحمد لله
وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فهو الله ساكتا وعدم أيو لهدي شاترا زوتا أكتوبر ميلادية جزيزي دا توتوس وان دي دي دي دا أشرين دا تا زوتا شوال هجرة دبو تا دا إليه إلى أشرين دا ترى ومن شي gaba da karatu a diwani a wannan guri mai albarka zawiyar maulamun sai salawuddin radiyallahu ta'ala anhu wanda malamin mu malam shehu mansur yake yi mana a duk ranar lahadi allah shi da ikon sauraro lafiya a mu a karmatin na bismillah يا سيدي عملت جانكم بيدي أنت الملاذ فهذا العلم في بيتي أنت الإماد ويا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في بيتي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة بيتي يا غوث كل مريد لازم مختلفا مما أراه من الأهوال والبيت يا أن الله خير البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من سزة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يميتهم يا قطبنا الختم فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ فانقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غير ذلك يا قلب البرية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يكن يا طبيبا فتنجيني من الضيق فهذه جمعة في القلب قد قدت وعدت جثتي من شدة الضيق حفظ على جمعتي ما علتت بها أمي وتنجيني من كل تاريخ وقم إني يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ذيكي يا مرجعي في جميع حالي وزري قم انت حيث ما قد كنت في ذيك فانت باب نجاة كل قدري وقم جيتي اذا ما كنت في ذيك انكر طريقا فقد ناداك ملكجا وقم ان الله انكز من ذيك يا شيخنا غوث كل العز نبي ويا اماما به ينجى من الذيك أنكر قديمك من ديك نادى غبي وشدتي أقاته في المذاليك أنكظ بمهنة قال تقربوا إلى الملاك فناداكم لتصديقي يا سيد أحمد التجاني قد بيدي أنت الملاذ فهذا الحل في ديكي لجايكم أتجي عفوا ومغفرة من الإله إذا قد قسم ديكي وأننا لسعادة نفوز بها ما شهدت ما كتم بتوفيقي ثم الصلاة مع تسليم عدميها لا شفي الورى منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصادق ما قد قال الزريك يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ فسنحل في ديك أليس صلاة الله ثم سلامه
عليه صلاة الله ثم سلامه من زن الله محمد عبد الله غير مشبه manzan Allah fahu sifatun shabbatu bismi fa'ili. manzan Allah Muhammadu lam ya'ribu ghayru ilahi. من زن الله تعرف في الأقوى ومنكر من زن الله محمد شمس لك فضلا وشورة جمادات هذا الكون تدري محمدا من زن الله تنكر معروفا لدى كل أجلين من زال فمنا آتانا مرسلا وورمة من زال وذكره رب العرش وهو مبرزه
وما ولد الرحمن فهو بيده
sunan Allah mai rahama mai jin kai ko kuma la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ko kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma bi kana ma kana bi yakunu ma yakunu harfin mim
wannan da shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zawalla Allah khairan yace harful mim
muhammadu
sallallahu alaihi wasallam yau yace abun yabo sama da ƙasa abdullahi shine hamilul ismul azim al azim al kabir al akbar al makhzun al masun basharun sai yake wato dan adam ne mutum ne sosai annabi gairu musabbahin bihi bashar amma bai kama da mutane ba sai ce eh, mutum ne sosai basharu amma gairu musabbahin bihi basharu ba a kamanta annabi da mutane a ce ai annabi kamar wani ne ko a ce ai kamar annabi Musa ko kamar annabi Isa ko a ce ai kamar annabi Adamu ko a ce kamar annabi wani a ba wanda ya isa annabi shi kadai ne annabi ba a kamanta shi da wani shi ne radiyallahu ta'ala ne abinda za a kamanta annabi da shi ba zai kamantu ba eh man rama zalika yau yace duk wanda ya nemi ya kamanta annabi da wani nafihi shi ne da shi wawan banza tattihi wawaitar da shi ji shehu tattihi ta cikin jillatin kufa shi ne da shi wawan banza fa huwa sifatun wadda mace ibrahim ya ce annabi sufa ce kabatuhu wacce na kamanta shi
bismi fa'ilin da sunan fa'ili wa laysa bi shibil mustafa to yace babu abin da ya kama da manzo Allah gairu ainihi sai dai ainihin ka ji ko to ana min nurin lahi wal mu'minuna min nuri aw ana min Allah wal mu'minuna minni ni ainul haqqi kenan eh gairu ainihi to kaga in an ce ko za a fassara ainihi to za ya za a ce ni ridda to saboda haka shine yace to manzo Allah shi wannan sufa da aka ake faɗi din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sufa ce daga cikin sufofin Allah Ibrahim ne ce na kamanta da sunan fa'ili wato ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato shi Muhammadu an tsira wato wato na cire shi ne daga ainihin wato sufa ta Allah tabaraka wa ta'ala domin asalin sa suna ne wanda yake mafuli daga godiya a bar da'afawa in ji shehu radiyallahu ta'ala anhu to sannan ne aka cire shi aka sanya shi zama wani alami akan annabi ya ji kiransa Muhammadu Muhammadu shi ga ce mubalaga ta ma'anan mafi godiya wato mai yawan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala asalin sa Mahmudu ne daga godiya ta Allah tabaraka wa ta'ala sai aka ba a fashi aka mai da shi Muhammadu shine sai yake faɗi da cewa wa tuqalahu min ismihi yujillahu fadul arshi mahmudun wa hadha muhammadu to shi kenan sai ya zama an cire shi ne daga hamdu da tabi'ihi wanda yake mafuli ne na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan suna da aka sa annabi an sa masa ne saboda yawan godiyar da yake wa Allah tabaraka wataala a koda yake annabi yana godewa Allah cikin yalwa yana godewa Allah cikin kunci yana godewa Allah cikin farin ciki yana godewa Allah cikin bakin ciki annabi yana godewa Allah a tsaye yana godewa Allah a zaune yana godewa Allah a cikin gida yana godewa Allah a kwance yana godewa Allah cikin masoyansa yana godewa Allah cikin makiya annabi yana godewa Allah cikin akwai yana godewa Allah cikin babu to shi ne sai ake ce masa Muhammadu shi Muhammadu a lugga wato shi ne wanda yake godewa Allah tabaraka wa ta'ala godiya bayan godiya ya gode samun godiyar wato wato wato sallallahu alaihi wasallama yana an Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya ce la in shakartum la azidannakum idan kun gode min zan ƙara muku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana godewa Allah bai jiran ƙari sai ƙara godewa Allah kai in ka godewa Allah kana sauraron me zai biyo baya shi annan sallallahu alaihi yana gode wa Allah amma baya sauraron me zai biyo ba kullum cikin godiya yake ga Allah kawai tawawun abin da yake da shi ya ragu ne ko ya karu ko ya karu ko ya ragu shi dai alhamdulillah kurum to shi ne dalili na faɗin wani shi ne shi wa radiyallahu anhu ga kad tamma suratu huwa tamma ma'anahu sallallahu alaihi wasallama surarsa ta cika ma'anarsa ma ta cika domin zatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun godiya ne abu ta harshen awalimul hissiyyah wal ma'nawiyyah kuma sai sai kun halitta kowa da kowa yana gode manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska hakikaninsa da sumofinsa da halittarsa da ainihin kyawun ɗabi'unsa da ayyukansa da halayensa da ilimansa da hukunta hukuntansa annabi abun godiya ne a ƙasa annabi abun godiya ne a sama annabi sallallahu alaihi wasallama abun godiya ne a duniya annabi abun godiya ne a lahira sannan annabi abun godiya ne a aljanna abun godiya ne a wuta ai har yan wuta zai ce to ya ga yan wuta su gode wa Allah ai samuwar su kurum ta isa su gode wa Allah dan samuwar ka ta ci rashin ka su zora ko ta wannan ma dole su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a bisa idlaki ba wanda yake gode wa Allah banda annabi manzo Allah shi kadai ya iya godiya ga Allah tabaraka ta'ala sai dai kowa ya gode wa Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya iya bauta Allah sai dai kowa ya bauta mishi ba fa bauta wannan da muke abin nan koro ne ce kuma mun shiga wani abu daban saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mai godiya ga Allah saboda godiyar da yawa Allah Allah yake godiya gare shi shi kuma ta harshen halittar shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa a sama Ahmadu sunansa a ƙasa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafificin wanda ya gode wa Allah shine mafificin kuma wanda ake gode mishi ya fi kowa godiya ga Allah dan haka shine dole kowa ya gode mishi a bisa gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya gode babu wanda ya isa ba Allah ko babu wanda ya isa a yabe shi in ba shi ba shi kadai zai ba Allah kuma shi kadai Allah zai yabe shi saboda kan mutum ya koma wurin su shi kenan sai shi ma ya zama abun yabo sallallahu alaihi wasallam to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama Muhammadu ba sai da ya zama Ahmadu saboda ya gode ubangiji tabaraka taala tun Allah tabaraka taala bai halitta kowa ba bai halitta komai ba to da annabi ya gode wa Allah sai Allah ya sa kowa kuma ya gode mishi to saboda ka shi Ahmadu shine ainihin wato mubalaga ne cikin sifar godiya Muhammadu kuma mubalaga ne cikin ainihin sifa ta yawan godiya ga Allah ainihin godiyar tsabarta daga ita aka tsago Ahmadu yawan godiyar kuma daga ita aka tsago Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wato ma'ana dai to in zaka gode wa Allah to ka ba annabi to in ka ba annabi ka gode wa Allah amma idan baka ba annabi ba baka gode wa Allah ba tabaraka ta'ala to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman wanda ya gode wa Allah shine kuma mafi girman wanda ake gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa godiya ga Allah manzo Allah shine mafi fitin kowa mafi fitin komai a wurin Allah tabaraka ta'ala a wurin godiya shine shi yake cewa takamala fihi al-husn gaiban wa mashhadan falaysa qadaha al-mustafa inda mashhadi wa asna alayhi rabbuna bi kalamihi fa aya balighun dunahu yada musnidi ويكفيه مدحا ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد shehu ya ce radiyallahu ta'ala anhu kyawu zahiri da baɗi ya cika cikin annabi Muhammadu shehu ya ce kai babu kamar tsaha tsarkin Allah al-Mustafa abin zaɓin Allah inda mashhadi a filin alkiyama baki daya in ka kalli mala'iku kai tun daga al'arshi ma ka kalli al'arshi ka kalli kursi ka kalli lawo ka kalli qalam ka kalli jibril mika'il isra'il azrail ar-ruhu ka kalli sauran annabawa ka dawo kan waliyi kaf sai ka fare ka kada al mustafa ba za ka taba ganin kaman sahal mustafa ba ya shi kowa Allah ne kawai sama da shi sallallahu alaihi wasallam shi ne shi yake to ai wa asna alaihi rabbuna ubangijinmu ma yayi yabo gare shi ba bi kalamihi da maganganun cikin alqur'ani shehu ya ce a fa'a ya bali gunduna huye da musulmi mutum mai tsananin balaga ya wato ya gajiya ya taƙaita a bisa ya sufanta annabi muhammadu ballantana hannun ma'abocin rubuta dangane wanda ya saba rubuta history wato tarihi duk inda mutum ya kai da rubuta tarihi in ya kawo kan annabi to zai zai saurara to yake zai gaji zai gaji ya bari dan idan aka ɗauko kumba annabi kai aka bashi aka ce bayani a kanta to ba zai kai ko ina ba balle a zo ga ɗan haka balle a zo ga hannun balle a dangana da har a zo abin ya wuce amma shi shehu ya yi radiyallahu ta'ala anhu ya yaba annabi zatan wa sifatan wa isman wa wafilan yasa yace ai fahwa ahmadu yusruk in mutum yana da idan basira ikan da diwani na to ya san annabi ahmadu ke yaban kansa da kansa sauraka ya zo cikin madarin masarrati ya ce fa'alam anna min asma'ihi ta'ala yana daga cikin sunayen Allah tabaraka ta'ala al-hamid wa ma'anahu al-mahmud da annahu hamida nafsuhu wa hamidahu ibadahu abin da sa Allah tabaraka ta'ala ya zama al-hamid domin Allah tabaraka ta'ala ya gode wa kansa da kansa lokacin da bai taddace halittu wanda zai gode masa ba to sannan kuma bayan su gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya fara godiya ga Allah tabaraka ta'ala sannan bayi suka kwaikwaye shi to sannan yace wa yakunu aidan bi ma'anal hamid li nafsi wa li amali ta'ati min ibadi Allah tabaraka ta'ala yana zama mai godiya ga kansa sannan yana godiya ga ayyuka na biyayya da bayinsa ke masa wasan ma nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya ambaci annaban sallama Muhammadu wa Ahmadu wa Muhammadu bi ma'ana Mahamudu da anna kullu minhuma ismun maf'ulun dalla ala mubalagatin fi kaunihi mahmudan abin da yasa ya sa masa Muhammadu da Ahmadu da Muhammadu duk ma'anan su yana zuwa ne yana nuni ne zuwa ga Mahamudu ainihin sunan Allah din Mahamudu wa tukkalahu min ismihi bi jillahu fazl arshi Mahmudun wa hadha Muhammadu saboda kowannen su baki daya suna ne mafuli wanda yake ishara zuwa mubalagar kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahmudu ahmadu bi ma'ana akbar man hamida ma'anan ahmadu shine mafi mafi girman wanda ya gode wa Allah tabaraka taala to sannan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zabura mahmudu cikin zabura annabi dauda dan sayyidina abdullahi bin abbas ya faɗi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اسمي في القرآن محمد سنانا أتنا القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أهيد وإنما سميت أهيدا لأني أهيد عن أمتي نار جهنم من ذا الله صلى الله عليه وسلم سنانا أتنا القرآن محمد سنانا أتنا إنجيل أحمد سنانا أتنا التوراة أهيد abin da yasa aka ambace da suna ahidu domin ni ne nake iya kubutar da al'ummata daga sharrin wutar jahannama shi yasa ake kira haka to sannan Allah tabaraka ta'ala da kansa a cikin alqurani ya faɗi wannan sunaye ya faɗi cikin hikara annabi Isa yana cewa wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad sannan yana cewa asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan sannan yana cewa ma muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusulu sannan yana cewa ma kana muhammadu naba ahadin min rijalikum ولكن رسول الله وخاتم النبيين sannan yana cewa aminu bima nuzila ala muhammadin sannan Allah tabaraka taala a cikin wannan sifa ta da muka faɗi muka ce sunan Allah ne aka tsago wa annabi Muhammadu a ciki Allah yana faɗi yana cewa wa'lamu anna Allah ganiyun hamid yana cewa innahu hamidun majid yana cewa fa inna Allah la ganiyun hamid yana cewa fa inna Allah ganiyun hamid yana cewa wallahu ganiyun hamid yana cewa tanzilun min hakimin hamid yana cewa kana Allah ganiyan hamidan suna cewa inna Allah la huwal ganiyul hamid inna Allah huwal ganiyul hamid wallahu huwal ganiyul hamid wa huwal waliyul hamid ila siratil azizil hamid wa hudu ila siratil hamid yuminu billahi al-azizil hamid duk daga nan Muhammadu sai sa shi yace wa laysa bi shibhil mustafa ghayru ainihi sai ka da waɗannan ayoyin zaka gane Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kuma ولو بشر المصطفى غير عينه إن كانت أي عين الشيء حقيقته عينه أبو حقيقة من أبو سنة يسأل الله تبارك وتعالى ومن يطيع الرسول فقد أدى الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إبراهيم رضي الله تعالى عنه يا كاو waɗansu ayoyi waɗanda yake ba za mu fassara su ba amma ya kamata mu karanta su saboda zarikai su samu abinci yau yana wani yana cewa subhanan da zai asra bi abdi wa kafa billahi shahidan muhammadu rasulillah wa aminu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqq wa rafa'na laka dhikraka جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ألا إلى الله تسير الأمور إنا لله وإنا إليه راجعون فأينما تولوه فم وجه الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللئيم الخبير سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وإن مكسك بكم دي wasu al'amuran kuma za su abu. Suje.
Muhammad Sai Ibrahim ya ce abin yabo sama da ƙasa.
lam ya arifu Babu wanda ya isa ya san shi.
gairu lahi Sai dai Ubangijin shi kawai. Ko waɗannan ayoyin da muka faɗi ya isa mutum ya san ba wanda ya isa ya san annabi in ba Allah ba. Shi ma annabi yana cewa la ya arifu haqiqati gairu rabbi. Ba wani wanda ya isa ya san haƙiƙa ta sai Ubangiji na kurku.
jami'ul kauni Sai Ibrahim ya ce dukkan kauni tun daga sammai bakwai zuwa ƙasai bakwai zuwa duniyar da ba duniya ba ba lahira ba
yadiku suna yin kunshi an hamle kaunihi daga ɗaukar nauyin kasantuwar amanar da Allah ya ɗauka inna arnal amanati inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yamilna wa ashfaqna minha wa hamala hal insan Ibrahim ce to halitta suna yin kunshi idan aka ce za a dora musu annabi. Duk za su yi kaɗan, Allah ne kawai zai iya ɗauka annabi. Kamar yadda ba wanda zai iya ɗauka Allah sai annabi, ba ko ba wanda zai iya ɗauka annabi sai Allah. Allah ne ya faɗi aiki. Ma wa sai ani ardi wa la sama'i wa sai ani qalbu abdi ka ɗauka da kai aiki. Hamilul ismi ake magana. zo da ka annabi shi kadai zai iya ɗauka Allah Allah shi kadai zai iya ɗauka annabi sai Ibrahim shi kadai zai iya ɗauka annabi annabi shi kadai zai iya ɗauka shi Ibrahim
alhaqu ubangijin gaskiya ka arafasi ya sanar da kansa fihi cikin annabi Muhammad in ta'arrafa ya sanar da kansa fihi cikin annabi in kana so ka gane Allah to nema annabi anan Allah yake in ka rasa annabi ka rasa Allah in ka samu annabi ka samu Allah sai sa Allah ya hutar da mu daga barin dige-dige da da da biye-biye yace kun in kuntum fi dunallah fattabi'uni da ya mutu duk wanda yake na san Allah ji ta kawai shikenan
wa hawa munakkarun shewa yace amma kuma gashi kuma annabi ya zama munakkari ma'arufi ne kuma ya zama munakkari sanannen abu kuma ya zama abun mutu abun jayayya abun jahilta wai ga wani abu akan matar sarki amma bata gan shi ba da da ido da ta gani to wannan idan shi ne shi Ibrahim shi Ibrahim shi ne Allah tabaraka ta'ala yake ishara da shi qad ja'atkum basairun min rabbikum faman absara fa li nafsihi waman an yafa'alha wama ana alaikum tabi ainihin abin da yake sa a gane Allah a gane annabi shi ne shi shi ne qad ja'atkum basairun min rabbikum faman absara fa li nafsihi waman an yafa'alha wanda iga shehu ya ji shi ya wa kansa wanda ya ki ganin shehu ya ke ji shi shi ma ya wa kansa dan in baka bi shehu ba za ka ji annabi ba za ka baka san annabi ba za ka kuma ba za ka iya bin shi ba in ko baka san annabi baka san Allah ba sai za ka fa wasu hadibillahi yulfaji matiya ai ana faɗi ne saboda a hutar da mu ba dan wani alfahari ba annabi ne yake ga musu in ba a ji ka ba ba a ji ni ba kawai shi ne magana akwai wani babba daga cikin akayi da yana faɗi yana cewa radiyallahu ta'ala anhu yana cewa na yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam ni yake gaya wa wannan ni da shi muke wannan magana yana tambaya ta salatai wani littafi na fara karanta na salati na ce ibul fa'i sai ce to lokacin da na fara karanta ibul fa'i na fara karanta kusan 1967 na fara karantawa ya ce to lokacin da na fara karanta na fara haihuwa duk abin da na haifa Muhammadu nake sa har mata ma ba na iya ganewa ya ce to har Allah tabaraka ta'ala ya sa ni ya rubuta na ga annabi manzo Allah yana murmushi ya ja ni yana dafa bayana yana cewa ayyukan ka sun karɓi duk abin da kai mun karɓa komai na kai yana wurin mu abin da ya rage a sa maka hannu ita ya rasu Allah sai za a samu hannu yake ba za a samu hannu ba sai ka je kauna ya ce wallahi ban saurara ba sai na da ina jin abun haka sama sama ana cewa wani gauci ya bayyana kaza kaza duk ban ɗauki abin da ran da na ji wannan yake shikenan sai na ruga ya ce ina zuwa ran da muka haɗu da shehu abu da ya murmushi cewa ka zo a sa ma hannu radiyallahu ta'ala anhu to saboda haka abun ba wasa bane shi yasa in za a bishe mu gunji da ake rufe ido da kulli a tuzo komai a tafi kawai udkhulu fi sunni kafa ba ba ba ba da takkasa kafa hagu kafar dama na waje shiga duka har kai ko ma duk fada kawai Al- alkafira ake yanzu a shiga ke ko saka ake fada ba wai
mutalsa musulmin to shine shi wace manzo Allah shine mudallasa musulmin ne shafaffan asiri sallallahu alaihi wasallam ba a iya gane shi mutal sabu sirrin radillahi tamil afkani eh shine alkamul azim ifar da nake da yake ya hada shi nurul mutalsaf
la yarin manzo Allah bai gushe ba duk inda yake kuti yana tare da karfin nan na hasken Allah kar ka dauka wai annaba wani lokaci za a gan shi cikin tsafta wani lokaci cikin kabanta to ce a a a'udhu billahi la yarimu bi kusi duk inda annabi yake bai gushe da yana tare da karfin tsarkin nan kuma na kudusi ba wai tsarki na ruwa irin wannan ba ya sa annabi a kowane hali zai sallah sabanin mu kagan ka ce annabi mutum ne kamar kamar kai akwai halin da in ka tsinci kanka dole sai kai wanka ma to annabi ba haka ce ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kowane hali yana tare da Allah ba wani hali za ta yi dai da karfi sai yayi kaza kullum annabi ce shi annabi shine karfin aiki annabi shine ilimi annabi shine tsarki annabi shine ma'rifa kuma annabi shine aljanna Eh, in ka same shi tun a duniya ka shiga in ba ka same shi da tun a duniya ka shiga wuta Mhm.
muhammad abin yabo sama da ƙasa shamsul haqqi shine ranar gaskiya shine ranar gaskiya Eh, gaskiya kowa ya san gaskiya ita ce Allah ba wani gaskiya da yake Allah to in kana so ka gane Allah tabaraka wa ta'ala to ka bi annabi Muhammad annabi Muhammad shine ranar da za ta bayyana maka Allah in ka samu annabi to ka samu sarkin haƙƙi kuma ranar da ba ta faduwa duk wata rana tana faduwa amma ranar annabi ba ta faduwa alaman nan sananniya ainu sanazuri ainihin sarkin Allah ma'anan alamul ma'ruf wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ma'anan alamul ma'ruf shine alamar da za ta tabbata kai musulmi ne. annabi sai ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi Muhammad manzo Allah ne to shine alamul ma'ruf ainu tanazzi ainihin sarkin da mutum zai kubuta daga barin shirka in ka shaida annabi Muhammad manzo Allah shi kenan ka kira har ma su ba su kace kai idan mutum zai musulunci yace la ilaha illallah kawai bai faɗi sauran ba bai ba amma idan yace Muhammad rasulullahi yace suka ce ya musulunci
jama'a ta hazal kauni sai wace sandararrun irin wannan halitta wato itatuwa da duwatsu da sauran abubuwan da kake gani ba sa iya motsi tadri muhammadan sai su ma fa sun san kowa ya annabi Muhammad kar ka gansu haka kana ganin su busassu baka san su ma sun san Muhammad kaga ashe wanda bai san Muhammad ba ashe ashe ashe ashe duwatsu ma sun fi shi garza itatuwa ma sun fi shi martaba tun daga ga sandararrun halitta sun san annabi shine shi wuce to jamada ta hazal kauni tadri Muhammad kazal ujmu to haka nan bai baye wato baƙaƙen fata kazal udum haka nan baƙaƙen fata wal a'jamu da sauran baibayen duniya waɗanda ba laraba ba amma kuma farare ne min ba'di urbihi bayan larabawan sun san annabi sannan sauran fararen fata na duniya wanda ba laraba ba sun san annabi sannan baƙaƙen fatan ma sun san annabi sai shi ya fara da baƙaƙe din dan sun fi sanin annabin ma tun da an waye gari balarabe sharifi babba malami wali ya ce na yi nadamar kasancewa ta balarabe da ban zama baki ba aka ce dan ne yake saboda bakar fata Allah yake so tun da ya samar da shi Ibrahim baki kwarai da gaske in baka san shi ba shine Jawul Hadi Maulud fa wanda duk kudubaniyar san ya zo ya zauna sai ka fasu kasa duk shariftarka in ya zo wuri ya zauna sai ka dawo kasa duk ilimin ka in ya zo wuri sai ka dawo kasa sai ga shi yana kuka yana nadama ne sa ma ya zama balarabi to kai kuma ga ta Allah ya baka sai ka da ko kasancewar ka baki ne kamar da godiya Allah ka zauna kana safa safa da lamarin shi eh ka dage ma'arufan abu ne sananne in ji kyau ma'arufan abu ne sananne tanakkara amma kuma sai zama abin inkari ma'arufi ne sai zama kuma abin abin jahi gashi kowa ya san shi amma kuma sai kowa ya jahilce shi kuma da kafin da akilin a wurin duk wani mai hankali duk inda ka kai da hankali idan aka kawo maka annabi Muhammad sai ka dawo baka da hankali annabi zai batar da hankalin ka ne sai dai imani ko lamarin annabi ba a sa hankali sai dai a sa imani hankalinka bai sai gano maka annabi ba imaninka shi zai gano maka annabi haka nan hankalinka bai isa ya gano maka shi Ibrahim ba sai dai imani saboda kan kace zaka sa hankali ko kuma a ce a yanke wuya magana ka sa kankanin ilimi kace zaka gano ba ka isa ba a sa imani kawai eh duk abin da kace shi ya ci ka yadda kai in dai mai hankali ne kai kuma mai imani ne kai akwai maganar da da an faɗi sai ka san eh lalle wannan magana shi ne
kama urifal muktaru sai wace ba a iya sanin almuktaru abin zaɓin halitta illa bi nafsihi sai da kansa ake sanin shi sai annabi yana numfashi a jikinsa za ka iya gane illa bi nafsihi sai da numfashi idan annabi baya numfasawa a jikinsa wallahi ba kai ka san shi ba sai dai an yi magana da ta dan Abdullahi dan Amina an haife shi a Makka ya mutu a Madina eh Abu Jahil ya cice shi Abu Abu Wale ne ya zage shi wallahi zalika mablagu min al-ilmi kawai annabin da zaka sani kenan an tsora mai mahaifar dabba sai da faɗi mata zo ta ɗauki an karya mai haƙori an ji mai ciwo sai dai ka san shi kawai anan annabin innaka la tahdi man hababta amma ba za ka san in annabin da wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim annabin da sai Ibrahim ya sanar da mu kenan wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim shehu yake Allah tabaraka ta'ala yana magana da bayansa amma wansu da hasawan shehu yake to amma wansu ana magana da su wa innaka la tahduna habaka amma hasawan su ana gaya musu wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to saboda haka almajiran shehu sun san annabin wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sannan kishiyoyin almajiran shehu su abinda suka sani innaka la tahdi man habaka ba ka shirye da wanda kake mu kuma annabin da muka sani wallahi sai da ma Allah ya rantsa wa innaka latahdi cewa kai wallahi kana shiryawa ila siratin mustaqim ko ka gani fa
fa minna
sai Ibrahim ya ce kai fa annabin nan da kake bi minna daga gare mu yake famin na a tana daga gare mu ya zo mana menene ma'anar daga gare mu ya zo mana daga ja'akum rasulun min anfusikum shine ma'ana famin na a tana shi yasa aka ce ai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wanda isan kanshi ya san ubangiji wanda bai san kanshi ba bai san ubangiji ba sai dai ce ai an ce Allah yana nan shi an ce ne a wuri kwarai da gaske wanda bai fushi Ibrahim ba wallahi kowa ne ko mun girman Allah labarin Allah yake ji har da san shi ba sai dai imanin sa kuma ya kwashe shi amma sai an fushi Ibrahim ake tabbatar da cewa lalle Allah tabaraka ta'ala Allah ne amma ba haka ba shine zai ga aita kama kamar rana ce yana sama wani lokaci zai sako tsakar dare da asuba ka koma da gudu to yana na akan akan akan akan al'arshi ya zauna ya tami o an mai shimfiɗa wa sani ma ko haka fulo ko ko babu to kaga irin wannan abubuwa in ka bi Ibrahim radiyallahu anhu zaka gane ma me al'arshin ma tuko wannan har zaka daina tunanin wani katiba ko shimfiɗa ko kuma wani abu daban mursalan
ya ce to fa minna atana mursalan daga gare mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ai mursalan abun aikowa abun zubowa abun sakuwa Mhm.
wa huwa rahmatun manzo Allah shi rahama ne, shi ne ainur rahmatin rabbani min Allah daga Allah maulal khalqi majibincin lamarin halitta azim sai wace kai ka girmama bi khulqihi da manyan ɗabi'un Allah Muhammadu wa zakkahu rabbul arshi ubangijin al'arshi ya tsarkake annabi Muhammad ya ce mana ya ce mana wa ma yanjiku anil hawa annabi baya magana da son zuciya sannan ya ce a a yana ga mana yana cewa wa innaka la ala khuluqin azim ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkakakke ne Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya nuna mana wannan wa huwa mubarrizun sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka ta'ala ya tseratar da shi game da duk wani tsaran shi babu wanda zai ce ai sa'a na ne annabi Eh, ko a shekaru ko a ilimi ko a daraja ko a nasaba ko a marifa ko a kyau ko a kyauta ko a hakuri ko a eh, yafiya ko a tausayi babu wani mutum da ya ce ai sa'an shi ne wa qarrabahu qurban Ubangiji tabaraka ta'ala ya kusanta manzo Allah qurban wani irin kusanci ya kusanta shi wanda yake baya musantuwa ya halul jinsihi wannan kusanci ya kori wani jinsi irin annabi ya samu wannan kusanci duk girman annabi duk girman mala'ika duk girman halitta Allah kowane ne bai isa ya kusanci Allah irin kusancin da annabi ya yi dan kuma da na fata dallali kuma da na fata dallashin su ja ne ce kamar ka dafa ruwan ci ne ka sa suga bayan ka sa suga ka dafa ya dahu ka ɗanɗana ka je yi zaki to sannan sai ka ba wani ka ce ya ware sugan ya ware ruwa zai shiru sai wace to sun ma da na fata dallashi sun ma da na fata dalla shi yasa duk duniya ba wanda ya san annabi kamar shi ibrahim dan ne yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa da na fata dallali yake to ni ma da na fata dallali wa kitul hubbi azubu hayan wal maqamu kadukku da na fata dalla annabi wa Allah ni kuma annabi da na fata dallali ni ma ukhayyiluhu fi kha'ili wa ka'annama arahu iyana wa huwa minni yaqrubu da na fata dallali wa kibti li hubbi a wani wuri ma yake cewa fada nautu minhu da na minni fada nautu minhu hatta jibti fi annabi ya kusance ni na kusance shi har sai da na bace a cikin wannan abin da nake faɗi fa ba wani abu ne ba ko ko wani abu ne sabo ana yi a cikin mata ma balle a cikin annabi in baka gane na annabi ba sai in ba ka labarin ɗan mata ka gane su ne a gaban ka dama an ce maka an yi fana cikin annabi kana ta mazurai ka kasa ganewa amma da na zubanta maka Zainab yanzu ka sha mamaki Allah sai ka kaiwa ka kare tibi a ciki to ko ba ka bane ba nan mun karanta da ane min salma ba wala ila wa qallila ka ji abinda majnun lela yake faɗi أمر على الديار دياري ليلا أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما هب الديار قبل قلبي ولكن هب من سكن الديار باشي كيف بدون ولن haka sai masa altihibu laila yake la haka sai lima yake da annal mahabbatu zari'atu faqad saqatat zari'atu fa laila ana wa ana laila to kuma dan an ce maka shehu ma abun nan sai ka damu wa ma wala rahmanu shehu radiyallahu anhu yace kar baka ji mun koro bayani ka dauka annabi dan Allah ne yace a'udhu billahi wa ma walada rahman ubangiji bai haifi da ba sai da da fa ha ubaiduhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da bane na ar-rahman a afawa ubaidu shi bawan Allah ne ba dan sa bane fa jalla ilahi sai wace ubangiji na ya girmama ya daukaka laysa shay'un kamithlihi babu wani abu da ya ishe kama da Allah babu wani abu da ya kama da Allah ya ishe radiyallahu ta'ala anhu
ولكن على الكلك فضلا ورتبة محمد لذا تما قلبي كسلوت لهدي فما شاقا قلب الجد ما الجد بلها تسليت الليل وميلا وتنداني manzan Allah na bezewa kamar tara sardo madi. Kafa ne fite karanti ayatewa bada. وعني عبيد الله يتلو كتابه وإني وإن كنت أشير زماني سياتي زمان لا يزال أمتي يا الله فيا ربي فاسلك بي وحزبي في راداه عليه صلاة العاش في كل لحظات
ولكن على الخلق Ɗauke to kuma karfa ka ko na ce maka annai ba dan Allah bane bawan Allah ne kuma ka ɗauka kuma mutum ne kamar kuwa kaga an sake komawa ruwa ke sai ce a'a walakin na a'alal khalqi sai dai cewa mafi ɗaukakar halitta ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ɗaukaka a wurin Allah.
Fadlan Dan falala.
Rokatbatan.
Wato annabi ya fi kowa falala ya fi kowa daraja a wurin Allah tabaraka ta'ala ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa matsayi.
Muhammadu.
Abin yabo sama da ƙasa.
Zaka abdu.
ذات العبد كاغا wannan hamilul ismi al-azim al-azam al-kabir al-akbar al-makazun al-masuni shine zata al-abd wannan bawa subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yi tafiyar dare da madauke sunansa boyayye tafkatacce wato abun boyewa sunan Allah ne aka kunshi sai ya ce Abdullahi shi kenan sai ta ai bawan Allah ne to amma kuma tarihi shi wani abu ne daban eh sunan mushabbahi to yace babu wani wanda ya kama da shi duk da kari na ce ma bawan Allah ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da makamanci Gida to saboda haka kalbi zuciyata wadda take nan ne wurin duban Allah zuciyar shi Ibrahim ita Allah yake duba shi ne mahallin nazarullahi min halqihi Allah tabaraka wa ta'ala shi yake duba in Allah yake bi shi ya ganka shike nan ka tsira in aka duje shi ba a ganka ba to ka shiga uku idan an dubi wanta sai a ganka a can bare kuwa hannun hagu ba in aka dubi shehu ba a ganka ba to shi kenan shi ce shehu za a duba in an ganka shi ke shi kenan
kama saboda haka shehu ya ce to zuciya ta tama ta bautu shi ne a bar kalbin da ne kuma mutayyama irin tama soyayya ta sa ta bauta ita ce soyayya da nake take sa shokin ba ka san soyayyar mata iri-iri akwai soyayya mai sa kuka akwai mai sa waka akwai mai sa rashin bacci akwai mai sa wasiƙa akwai mai sa shohi Allah ko ya zai zai kai da ka samu dubu ɗaya ɗari takwas duk da ta zai to ga wai ta irin wannan soyayyen ni wallahi duk gaba ɗaya ta annabi ce idan mutum ya kai a cikin wannan makamu wannan at-takayyum a cikin san annabi to duk ibada shi annabi ne ba da yayi sallah sai ta hadiyatun minni ilayka ya rasulullah da yayi azumi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah da yayi hajj hadiyatun minni ilayka ya rasulullah da yayi umra hadiyatun minni ilayka ya rasulullah da yayi sadaka hadi komai nashi haka akwai wani bawan Allah duk sanda ya haji sai ya bada annabi sai ya ba annabi wata rana ya je aikin haji yana bayan wasu duwatsu haka sai ji sallam yana juyawa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dafa shi yake wa ni duk hajjin da kake bani na karba sakamakon ka ranar alkiyama zan kama hannunka in shigar da kai aljanna ba zan sa kowa ya kai kamar kai na zan kai to to to shi shehu radiyallahu ta'ala anhu ya fi karfin ma magana wai ya bada ibada ko ya bada kaza ya bada kaza Ibrahim ya fice mamaki shi shehu ya ba wa annabi bayan ya ba annabi matan su fa aini wa kalkali wa irfi wa laqalaki ilani wa fi karka damti da zikiri zikir rasulullahi a alu ma'anan a alu nake daukaka kan ulama'ul zahiri wa arsaki nake hauhawa kan ulama'ul batini saboda wannan shehu ya ba annabi idanuwan ya ba shi hanci ya ba shi baki ya ba shi kunne ya ba shi hannu ya ba shi kirji ya ba shi kababuwa kai shehu ya ce ya ba annabi matan shi ya ba shi ƴaƴan shi kuma wannan mutum salahu nan duk kayan annabi kai shehu ya ce ma ba wai ƴaƴana ba yace ko kai ma idan kace kana so na na ba annabi kai kaga mu ma sai duk muna so saboda ka shehu ya wuce wai a ce ya ba annabi ibada ko ya ba annabi ya ba annabi komai da komai na sun sa komai na shi ke tafiya daidai kai ma an karki shi za ga komai na kai na tafiya daidai ba abin da zai ma burki in ka ga wani abu yana ma burki to baka bishe sak ba amma an ka bi shi sak ba abin da zai ma burki za ka ga abubuwa yana kamar kai ka ci to Allah yi min kaza yi min kaza komai na ka zai dinga tafiya daidai yadda kake kassalautu yau yake to saboda ka kassalautu hakika na manta da jami'a hibbaji ba wai makiyana ba dukkan masoyana ma na manta da su yubbihi saboda san da nake annabi Muhammad kowa da kowa na manta da shi saboda san annabi wannan shine soyayya na gaskiya kai ma idan kana son shi ka manta da kowa har masoyanka idan ka rage wani to wata rana fa za ka zo ga abin da shehu yake so kana so kai wani masoyinka ya hana amma duk ran da ka fidda kowa cikin mu'amalarka da shehu to ba wanda ya isa ba wai makiya kawai ake watsawa ba ba a cikin sanshi har masoyan ma watsar da su mutum za ku yi ta mu'amala da shi amma da ya shigo harkar shi ko ɓata mai rai kawai kar ka taɓa jin komai in za ka iya ma zabga mai mari billahi da zila ila illa a mu'amala da shehu ba a rage wani abu ba wai magana cewa ya wani masoyina ne ko mun san da mutum ma in ya shigo harkar shehu in tashi kurum in babba ne yana jin yana gani kamar yana da mutunci tura mara a can billahi da zila da illa sai ka kalle sosai sai ka tura mara a kyar ka san zai mamaki sai ga shi watakila ma tun yana yau ba a taɓa zagin shi to ya shigo wani wadi zagi a wannan wuri zikiri ne billahi da zila ila illa idan mutum ya tabo annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya taba shehu tijjani ko ya taba shehu ibrahim ka san irin zagin nan na yan farauta to to to to to kai irin shi billahi allazi la ilaha illa huwa zikiri kai kun kuma kana da ƙarfi ba za ka ba ka wuce zagi to to to yi mari ba a yi ba wani magana ba ai muƙabala wasa ne mutum ya yi soki annabi ka mai hujja hujja ba wani hujja da ya wuce hannu kawai ko mutum ya taba shehu ko ya taba shehu tijani ka zauna kana cewa Allah ya ce annabi ya ce kana kata kanka lokaci ne bayan yana cikin jumlar haula ila nar la ubali haula ila jannati la ubali wa haula ila nar la ubali ka tsaya kana kawo masa wani hujja ba wannan ba za shehu ce wannan abu da nake gaya muku cewa na manta da masoya na baki ɗayan saboda san da nake wa annabi wannan bayani duna tasmihi ba bane koyayye ga duk wanda ya mu'amala da ni in ce wace duk wanda ya ma'amala da ni zai san na watsar da kowa har masoya na annabi kawai na wani fatta kuma an ka jiya duna katinihi banda sai tijani na manta da kowa sai annabi sai sai tijani duna katinihi banda koyayyen waliyin nan eh koyayyen wanda annabi shi eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyi shi cikin halarai ba a gane shi in waliyai suka karbi abu sai suka sun karba daga annabi alhali shi ya ba su ba su gane saboda an boye shi da wata sifa da musanta to shi ne shi yake ni na manta da dukkan masoyana saboda san da nake wa annabi wannan ko ba bane koheyi to mu ma Allah ya sa mu manta da kowa a cikin mu'amalar shehu ko mun san da muke wa mutum in ya shigo ne ne ya taba shehu mu taba shi ban ma san mun taba shi ba mu ce ta mai alfarma mu ci gaba da hurdodin mu ban ma san mu ba Kalbi sai ta zuciyata kama shaka ba ta kaunaci algidu wato ‘yan mata ba, zuciyata ba ta kaunaci ‘yan mata ba.
malgidu Sai ta kai suwaye ‘yan mata, falha kai rabu da su da Allah, matsar da su, me ake da su?
karabun Sai ce in baka san su ba tsawon wayin ya su za ka ɗauka kamar gaske ne, sai ka raɗe su za ka gane ƙarya ne. Eh, A haka za ka hango su suna tafiya da imanin ka za ka ɗauka kamar wani abin kirki ne. Da zaran ka zo kusa sai ka gane ashe sarawun, sarawun, كسراب بسيئة يحسبه الظمآن معا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله kamar ruwan kwalta su daga nesa in kana tafiya a mota za ka hango kamar ruwa a kan kwalta ko da ka zo ne za ka gani a shi hasken rana ne ba ruwa ba ne sai ka sake hango wani ruwan a gaba da ka matsa sai ka ga ba ruwan ba ne to haka za ka yi sai hakki ya kashe ka in ka ɗauka mace wata ya ce kana nan kana nan ita za ta yi ajalin ba komai a wurin sai ruɗu kawai inji shehu radiyallahu anhu to a wata fassara kuma fa ma shaka kalbirgi zuciyata bata kaunaci gausiya ba malgidu kai me take gausiya bala harabu da ita wake magana gausiya a kaina na fi karfin magana gausiya ta ji sai kake tunani wai ni gausi ne ka bari ranar alkiyama ka zo ka gani ka gane ko ni waye
karabun sai ka gausiya kaulawai ne yake ni a wurina kawalwai ne ya ce ai kananan waliyai suke neman gausiya almajirai na ke almajirai na ne a gawa su ba ni ba uhu daga ta halami sarabul ladata halamin gausiya kawalwai ne ya ce ladata halamin in aka kawo ta halarar fiyayyen halitta amintaccen Allah ana magana gausi gausi in ya zo gaban annabi sai ya kwanta rawani to ni kuwa fa'ini wa ainu yawma ainu muhammad to kaga ashe ni a gawa suke faduwa a gaba nan ba a maganin ana magana ta ba a maganar dofiya mhm a gawa su almajirai na ne almunazzahi abin tsarkakewa
tasallaitu an laila shehu ya ce ta sallaitu na tubu an laila daga kaunar matan nan mai suna laila wato gausiya ke Eh. kar ka ɗauka wa wasu ‘yan mata ne su Ibrahim Rigilla ta yi taso wasu su ba irin wannan rayuwa ba ba irin wannan tunanin sai Ibrahim bai taɓa yin wata rayuwa wadda take irin wannan wai tunanin kuɗi ko mata ko sam sai mutum da ya taso annabi kawai sai sa shi ta sallai ta Allah ya na tubu daga ainihin ƙaunar gausiya
wa maila da fardaniya wa tandami da kudubaniya da gautiya da fardaniya da jami'iya sau yake shi ne ta sallai ta allai na wa mai na wa tandani ta sunan mata ne sai ta gautiyan ma mace ce kudubaniyan ma mace ce fardaniyan ma mace ce jami'iyan ma mace ce shi wanda ka gani ka gane nan shi ma mace ne ni ko namiji ne cikakke eh
bita hamilullahi abin da ya sa na watsar da gausiya da fardaniya da jami'iya da daha aminullah saboda na samu daha aminullah shi ko ya fi gausiya ya fi jami'iya ya fi fardaniya ni na same shi ya zama ni na zama shi saboda soyayya kiti masoyina almunawwahi abin ɗaukakawa almunawwahi almuraffa'i abin ɗaukakawa nabizi yau ya ce ini na wato kamar kai da zaka sa a yi ma juice ko a samu maka ko a yi ma zobo ko ka samu ko kowane irin dai abu ko da ka san kowa da irin tsumin fa wani zobo yake sha wani kuma bai sunan ɗayan nan mai ɗan tsamin nan jinja wani kuma gashi nan dai kowa da irin nashi wani kuma gwalda ke nema wani kuma sa kowa da irin nashi wa amma Ibrahim radiyallahu anhu zai ga maka nashi wa kamri sai wace giya ta da tsini na wato zoɓo na da jinja na da giyan ma barka ni irin nawa addahara tsawon zamani sardu madihi shine jeran ta yabo ga annabi Muhammad tsabar yabo ga annabi Muhammad shine tsini na shine jinja na shine zoɓo na shine giya ta eh diwani ba tsora kai man kada so ka sha to kai ma da sun ci diwani gajiyar da shi Ibrahim yana faɗi yana cewa ni ne bugaggen da ke natsar da warƙakaku. Duk bayan da ji, bugagge ne amma warƙakaku ma ni ta sa su na su. Ka taɓa jin wannan? A ce mutum ya bugu amma shi ke sa na na tsatsu ke sa su ya raukar da su. To giya san annabi kenan. Ita wannan giyan an sha ba fata ake faɗa ba, yara na binka suna jiwa suna yaya mariza ya sha kaftu. to amma ita wannan ke ta san annabi in an sha za ka ga mutum ya na tarahum sukutan wal maqamu shiya salamun qadimun la yumallu sama'uhu yakunu ala al-jam'il qadim khumura to ita wannan giyar in an sha za ka ga mutum ya na kaman mala'ika saboda zuwa san annabi ba in mutum ya cika da san annabi za ka shi a natsi ko da yaushe
wa zalika yismi yau yace wannan yabo da nake ga annabi shine hisni katangata wa hawajaiti kuma shi ne sojojin yaƙi na ni idan mutum yana ne yaƙe ni ba na neman taimako wurin wani a'a annabi Muhammadu shi ne katangata kuma shi ne sojojin yaƙi na li nasrihi saboda taimakon addinin Allah kafani istikharan yau yace ya ishe ni abin alfahari fi hayati a cikin rayuwata wa ba'daha kuma annabi ya ishe ni alfahari bayan nayi wafati bi anna nabiyyi cewa annabi na al-mustafa abin zabin Allah khayru ruslihi shi ne biyayyen manzannin Allah sai ce wannan ya ishe ni alfahari a ce wai annabi na shi ya fi kowane manzo girma sai ce kai wannan abin alfahari ne ni a wurina wa anni kuma ku sani cewa ni ubaidullahi ni fa ba kowa bane ubaidullahi ne amma fa mu kuma mun gano ubaidullahi hamilul ismil azimil a'zamil kabirul akbarul makazunul mazmun shine abdul zati fa ajabu bi barhama abdul zati
atlu kitabahu atlu kitabahu a wani fassarar ina karanta littafin Allah a wani fassarar ina je da annabi Muhammad annabi shine kitabullahi wala kad atayna ka sab'an min al-masal wal qur'an al-azim atlu kitabahu ina je da littafin Allah atlu kitabahu ina karanta al-qur'anin Allah manzo Allah shine kitabullahi na'i al-qur'ani wannan da yake karanta kitabullahi kani annan kuma kitabullahi na'i wannan littafin Allah mara magana wannan littafin Allah ne magana annabi ke
wa zalika fatun yau ya ce wannan biyayya da nake wa annabi ya ishe ni alfahari ko kuma wannan karatu da nake na alkur'ani ya ishe ni alfahari ayyu fatun yau ya ce kai wai ina ma wani alfahari qadlihi da zai kama da irin wannan nawa waye ya ishe alfahari da irin wannan alfahari da yawan karatun alkur'ani alfahari da yawan biyayya ga annabi ai ba wanda ya sai ya samu wannan ba ni ba wa inni sai wace cewa ni wa in kuntu la akhira zamani ko da na kasance na zo a ƙarshen zamanin annabi Muhammadu la arju wallahi ina gurin isharat al ani isharorin amintaccen Allah bi sabihi yawa sahabbansa ko da a ce na zo ƙarshen zamani to akwai abubuwan da annabi ya faɗa wa sahabbansa ina so ya zama wannan maganar ni ne wannan mutum
sayati zamanun ina daga abin da annabi ya ce annabi ya ce siyati zamanin
wa ummati la yazalu al'ummata ba za su gushe ba wa ma qala fi isa da kuma abin da annabi ya faɗi cikin hakkin annabi Isa tudun li hizbihi wato zai tugu daga annabta ya shiga cikin jama'ar annabi wa ya rabbi to wannan hadisi ne ga yanin shi a tiku radiyallahu ta'ala anhu ya kawo shi shi a tiku ko da yake a cikin kashful albas radiyallahu anhu shi ya kawo hadisan yana faɗi yana cewa bayan ya gama kawo ayoyin nan na faida yake cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce wallazi nafsi biyadihi da yi firkan isa ibn maryama fi ummati halafan min hawariyi annabi yace na rantsu da wanda raina yake karkashin ikonsa wallahi annabi isa dan maryamu zai zo tadda daga cikin al'umma ta zai tadda waɗansu jama'a kamar hawariyawansa yanda ya tafi ba hawariyawa to haka zai zo tadda waɗannan jama'a wannan baiti da shi ya kawo radiyallahu anhu sai ya fi zamanu to a cikin yake kauluhu sayati zamanin an duba diwanin za a gani ila zuwa ƙarshe jarfin ila hadisi sirati zamanin wato abinda annabi yake nufi shehu yake nufi yana nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sayati zamanin da sannu wani zamani yana zuwa al-akhiru fihi bi dinihi wanda ya riko da addininsa a cikin wannan zamani kal qadid alal jam kai ka ce ya rike garwashin mutane wannan zamanin yana zuwa annabi ya ce duk wanda ya rike addini gam to kai ka ce ya rike garwashin mutane saboda bala'in mutane kur ka san ko wanda ya rike garwashin wuta ai dole ya to a ƙarshen zamani da wuya mutum ya mutu da addini sai sa'a saboda in kanta addini